أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشي gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatu nabawiyya fi adabil hayati yawiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi a shafi na 166 ashabuhu sallallahu alaihi wasallam ida'uhu nuqudan li sayyidina umar radiyallahu anhu عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدين الأداء فأقول أأده من هو أفقر إليه مني فقال صلى الله عليه وسلم خذ إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل وفكله وما لا وما لا ولا تتبعه نفسك والأداء منه الشيء بكرم وإحسان وتسامح وهي كلمة يندرج تحتها كل أنواع الخير والمساعدة كما تطلق على المال الذي يؤدي لمن يجاهدون في سبيل الله وقد ذكر في القرآن الكريم الأصناف التي تستحق الزكاة ومن هؤلاء المجاهدون في سبيل الله والأداء المذكور في هذا الحديث والأداء المذكور في هذا الحديث هو نقود خاصة غير نصيب المجاهدين المذكور في القرآن الكريم وقد كان صلى الله عليه وسلم أحيانا أحيانا ما يؤذي سيدنا عمر رضي الله عنه أداء بصفته مجاهدا في سبيل الله مع العلم أنه كان يوجد في ذلك الوقت من هم أشد احتياجا من سيدنا عمر رضي الله عنه إلا أن هناك سببا خاصا كما يبدو لاختيار سيدنا عمر رضي الله عنه وإلائه هذا المال وهذا الحديث يؤكد أنه يجوز منه أداء خاص منه أداء خاص لمن يجتهدون كثيرا وينالون حب الجميع ويوزعون ما يأخذونه بالعدل وينفقونه في سبيل الله حتى وإن كان هناك من هم أشد احتياجا منه ولقد شرع هذا الحديث شرع هذا الحديث بوجوه أن التحادي هو تعبير عن أفضل حالات العلاقات الإنسانية وأن الهدف الأساسي منه هو توئيد الصداقة والأخوة بين الناس وتوثيقها ويفضل الإنسان أن يحادي من يحبهم ويرغب في مساعدتهم ومن ثم فإن المهم هو شيوع الاتحاد بين الناس وليس المهم هو قيمة الهدية فإنما نتهادى علينا ألا نبالي بقيمة الهدية وثمنها ولأنها شيء رمزي وإن الإنسان يقتني الهدية ويمنحها لمن يحبهم ويعتلمهم ويقدرهم وإذا قرنت مع الحدية نية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف وثواب اتباع ولذلك فإن الهدية برمزتيتها وليست بكثرتها أو قلتها والمهم هو كسب وجه الصديق صديق وتديب خادره بقد النزل عن الهدية وبدون تشوف آآ آآ إليها kyautar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa sahabbai kuɗi da manzo Allah ya bawa sayyidina Umar kyauta an samu hadisi daga Abdullahi dan Umar yace naji Umar yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kawai muna zaune sai ya bi kuɗi ya bani kyauta haka yake yi yana bani kyautan kuɗi ya ce har wata lokaci inda da Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani kyauta sai na ce ya rasulullah ka ba wa wanda ya fi ni talauci wato shi yana da shi to shine sai manzo Allah ya hana ni wannan abu manzo Allah ya ce mu in kaga an baka kyautar kuɗi kawai ka karba wato duk wanda aka bashi kyauta na kuɗi kawai ya karba kada ya ce wai ko yana da shi a'a in har kana da shi to sai in ka karba sai kai ma ka ba wani na to shine manzo Allah ya ce sayyidina Umar idan kaga an baka kyautar kuɗi kawai ka karba matukar ba kai ne ka je ka nuna kwaɗayi ba matukar ba kai ne ka je ka yi roƙo ba ka san roƙo kala-kala ne akwai roƙo da action eh shi ma roƙo ne daidai yake da mutum ya zai ce na a bani misali idan mutum na ta abinci sai ka zo wajen kana ta aka wani abinci na ka zai daɗi na misali ai kaga baka ce a baka ba ko in ya ka faɗa so bi zai ce bismillah to bismillah mana mala na kaga da kai da wannan yayi ya ce malam ina son na ci abincinka ba ku da bambanci to shine wato roƙota shine manzo Allah ya ce ba tare garin mushrik shine wata alama da zai nuna galle kana son a baka akwai maganganu waɗanda suke tsayawa a kan matsayin magana wanda da hankali ma mutum zai iya ganewa akwai ba sai an ce ma ehe yanzu da yanzu misali in ka je ko gidan abokinka a bayan isha ka je kai sallama ya fito ko ka zo ka zauna za a hira farkon hira sai so mu ta kai na sha wahala yau na ka yau na wahala can da safe ban zauna ba muka je waje kaza muka je waje kaza in kana da hankali da Allah mai yake gama yawa ka bar shi ya huta to kaga in kana da ba sai ka ce kuma ka zauna sai an yi ka ce to kaga sai ma kan ce kai ni ma bacci nake ji da aka sai da safe kaga shi mangana aka yi wato ta hikima shine ma da yace kyauta shine a ɗauki wani abu a bawa mutum don kyautatawa da nuna wato kusanci ita kuma wannan kalma tana nufin duk wani abun alheri a iya kyauta da magana a iya kyauta da wani abu ba wasu abin da aka ce gashi an ɗauka ba kamar yadda ake sata a kan dukiya ainihin ita kyauta ana ba waɗanda suka yi jihadi ne saboda Allah alkur'ani ya ambaci wato nau'o'in kyauta wannan da irin su irin su zakka da wanda kudin da ake ba wanda suka yi jihadi da kuma amma wannan mala yace wannan kyauta da ake magana ba magana wanda yayi wani aiki wani aka kawai ne a dauki kyauta a ba mutum ba tare da wani aiki da yayi ba wato ba wancan wanda alkur'ani ne ya ambata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci haka kawai sai dubu sai inna Umar sai ya bashi kyauta ba ma ba kuma kyautan cewa dan an je jihadi ba duk da cewa sayyidina Umar din ya san akwai wanda ya fi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san akwai wanda ya fi sayyidina Umar bukata wato da haka akwai dalili na musamman da yake sa a ba mutane kyauta dalilin da ya sa manzo Allah ya zabi sayyidina Umar yana masa wannan kyautan dukiya kuma wannan hadisi yana ƙarfafa mana cewa ya halatta a ba mutum kyauta wato ga idan aka gaina wata wani kokari wani kokari akan wani abu a mashi kyauta don me don a sa ya ƙara nutsuwa akan wannan aiki da da yake yi da samu wato soyayya misalin aikin da aka sashi ya dage yana yi yadda ya kamata to ba laifi a shirya kyauta ta musamman a bashi kuma ko da a shi akwai waɗanda suka fi shi bukata kuma waɗanda suka yi sharhin wannan hadisin sun nan lalle kyauta tana nufin abin manufarta shine kawai ƙara dangon zumunci tsakanin wanda aka ba kyautar da wanda ya yi kyautar wannan shine kawai abin da a ƙara dangon ƴan uwantaka da haka mutum za a iya ba shi kyauta ko da yana da shi a duk ana son a ƙara dankole na soyayya da abokantaka a tsakani shi ya sa ma wajen kyauta ba a duba ƙimarta ba a duba tsadanta kawai ana duba abin da za ta haifar na nuna ƙauna ba muhimmancin adan kyauta ake duba ba kusancin da za ta ƙara na wanda aka bawa kyauta ga wanda ya yi masa kyauta ba wai da aka ita kawai kyauta alama ce wanda take gyara tsakani da haka mutum zai iya ba da kyauta ga wanda yake so yake girmamawa wanda aka ba shi ya karɓa shi ma da girmamawa saboda me duk kyautar da kai musamman kayan niyya ta alheri ta za ka yi koyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan niyya ta fi komai ta fi maganar kimar kudin wannan kyautar shi yasa ba a duba ainihin ita kyautar ko yawanta ko kankantar ta a abin da take haifarwa ake dubawa don me shine abin da ake nema Allahu a'lam wannan ba gaskiya bane ba gaskiya ba ne ai ina gamin yi bayani a farko ita hajiya ba maganan wadata ba ne maganan tsawaya ne ko abokantaka shi ne manufarta ba yana nan shi yasa ai ina da na sha bayani cewa galibi ma manyan mutane abinda za ka musu kyauta in wajen tsada ne ba mai tsada ba ne akan duba abin da suke bukata ne na ji hana taɓa ba da labarin wani da yake ba da labarin yana da wani mutum ya yi masa alheri yawa a garin nan da har gida ya siya masa a garin nan amma shi abin da yake kai masa yana amerika ya ce mu abin da yake kai masa in zai tafi shine kuka kuka ta miya to ka gano ake sai da kuka na ya ce tsakanin shi da shi kawai abin da ya sai yana masa kenan shi kuma yana son kuka wannan kuka ya sa har alaƙa su ta kai ya masa wannan ba ta ga wannan ba maganar kayan tsada ba ne ta ya kaga niyya idan niyya niyya ita ce dan adam shi Allah ba masa boye-boye idan niyya ka ba wai don ka samu kuka yi koyi da manzon Allah ba ne sallallahu sallama ba idan ka samu lada ba ne ba idan ka tsara dankon zumunci ba ne tsakaninka da duk wannan ibada ne a kayi ne don ka samu shiga to ka ga Allah ya san shiga za ka yi ya ka niyyar ka ita ce abin da ake duba ko duk ayyukan mu niyya ta ce idan mutum yana ne alheri ko da ma ya yi kuskure sai ka ga Allah ba shi da kamar da in niyyarsa ba kyau ko da aiki yana da kyau Allah bai ba shi cin hanci cin hanci a tsanin ya to ba Allah ya san ƙarya yake ba na misali wannan dama an san kawai ga dalilinsa kan kowa ya san cin hanci cin hanci ya yi cin hanci amma in kuma kyauta ne kawai ka yi da sunan kyauta misali Allah ya sani daga ita wannan ba maganin cin hanci ba wanda kake ba tayewa ba zai ta kama ba ba ina nahun ba abin da kake nema sai ta shi ake magana amma nan ka san kana jira har ma mai ta kama ba kana jin haushi misali daman kayi ya biya ka sau biya ba da wannan ba ya da kyau
wani yawan shi ne kyautar da ta yi wa mai wadatar da kyau
na dama ba sai an gama inda za ka ga wanda ya fi kusa da Allah shi ne ka ba mun bukaci misali amma wannan bai hana kuma ka ba wanda yake da wadata don ko aboki ne ko don makoci ne ko wani abu shi ne ba yawwa kaga ya zama dogon ga zumunta ga yan kwantaka بالله أعلم suna rasa ma za ka ce jama'a an kusa gama katin zaɓe jiya wasu mutane suka taso daga daga area 1 ina ne ko area 1 ne group suka yi manyan mutane suna yawon masallatai suna faɗakarwa sha da Allah limamai su taimaka su ba mutane haƙuri wanda wanda ran shi ya ɓaci da wanda aka ɓata man rai ba maganan jam'iyyar apc ba maganan jam'iyyar pdp ba a yanzu maganan musulunci ake a an gane ba maganan wai kana ko kai apc ko pdp a harka ta wuce yanzu wannan yanzu ta zama ƙwaro-ƙwaro addini ake so awa
alamun da ke kawo shi kama na ainihin a cikin kuwa ka da shine da aka ce ana a ba mutane haƙuri shine magana da wanda ya kare na shi zai ya sabo wanda ya ai ko harkar hankali ko da ba za ka yi zaɓe ba ma ai ya kamata ka yi ka aji na ai to a wannan shi ya kamata ga hankali don da wata ranar bukatar su zai taso ma misali ko da ba za ka yi zaɓe ba a ce kana da kafin yana da muhimmanci da haka wato inda aka dosa mun bai da kyau irin tafiyar da ake zaton kuma lokacin da zai taɓa wa mutane kowa yana nadama lokacin zai gyara zai wahala da haka yanzu ne mutum ya ji tsoron Allah ya yi ajiye mu ɗauka ma karka zaɓi kowa misali amma dai ka ajiye da mun zai yi amfani saboda yanzu abin an karkatar da shi watakila kun ga abin da ake ta sawa suna ta turawa wato mutanensu wani irin tunani dangane da musulmi wanda yake ƙarya ne kalibi jin musulmi da ka gani inda Allah ya sa musulmanmu wai musulunci suke a siyasar su ai da yanzu Najeriya ba mai iyawa ba mai iyawa musulmi daga musulmi ya tsare su yan siyasar mu musulmi ba ruwansu da musulunci faruwarsu da musulunci daga wannan gaskiyar magana ne ko wannan zaɓe da ake musulun musulun ticket ai kawai an zaɓa ne political strategy ne yadda za a ci zaɓe amma na rantsa muku da Allah ko da fir'auna na da rai fir'auna annabi Musa idan suka gane cewa in an sa fir'auna shine mataimaki za su ci zaɓe za a sa shi na ba maganan wai kawai yadda saboda mutanen arewa musulmi ne idan misali ba a su ɗauki misali musulmi sun sa ba ya nuna mu an cire mu a siyasa kun gane hasan mu ba ma ba mun zama ni yawan mu ya zama zero shi ne kawai ya sa su ma ba su da wani option sai su sa musulun musulun amma ba magana wai za su yi wani musulun musulun ba ne su kawo na yadda aka yi wannan haka za a yi yanzu ba buhari musulmi ba ne tsakani da allah mu menene mene wani musulun musulun ya mana na ai kaga mulki kawai ya yi kowa yana ba shi abin da ya kamata ya ba shi ba wani magana wai ya je ya shashi musulmi ne kawai sai musulmi zai ce maka ai ba haka yake ba sun kaga maganan kawai ana ta yaya ta maganan ne kawai ba wai don tana da wata kima ba mu ma nan muka je kai in ka san ma mai ake haushi zai baka inda inda har musuluncin ake yi ka duba musulmi ne suke a majalisa a ce wai kowa ya zo taimakon musulunci ne a da musulunci ban san da yake ba haka su kawai siyasar suke yi amma dai tun da ya zama haka lalle mu dage ne kuma dai an yi da sako wanda ya ji to wanda bai ji ba dai Allah da ya ba mu lafiya salamu alaikum karatu na da yamma in Allah ya da yana da إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين